إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine majalisi na biyu na wannan daura da muke gudanarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin wurin huda mai taken ahlus sunna fi mizan al-harb al-iraniyya al-isra'iliyya ahlus sunna a ma'aunin wannan yaki da yake gudana tsakanin Iran da Isra'il a wannan rana ta 15 ga watan Shawwal jira 1447 wanda ya daidai da ranar 2 ga watan 4 2026 miladiyya wannan majalisi ne na biyu wanda yake so ya fahimci karatun yadda ya kamata ya kamata ya samu majalisi na farko ya fara sauraronsa sannan ya saurari wannan na biyun a lokacin da zai gane abin da ya kamata a gane mun yi muqaddima a darasin da ya gabata muqaddimar da ta kunshi bayani akan asalin kahuwar Iran da kuma kasar Isra'ila sannan muka karanta mabhasi na farko wanda ya magana akan sababi wato sababba ko sababi na asali wanda ya janyo yakin da yake gudana a halin yanzu tsakanin Iran da Isra'ila sannan wato wanda sannan muka karanta mabhasi na biyu wanda yake magana akan karkasuwar ahlus sunna dangance da wannan yaki da yake faruwa mun ji sabubban da suka janyo yakin sannan kuma wannan yakin sai janyo ahli sunna suka karkasa suka karkasu wasu suke goyen bayan Iran 100 bisa 100 suke fatan ta yi nasara akan kasar Isra'ila wa'insu kuma suke ganin a'a su sun fi fatan kasar Isra'ila ta yi nasara akan kasan Iran akwai waɗanda suke da matsaya ta uku wanda ba sa fatan Isra'ila ta yi nasara kuma ba sa fatan Iran ta yi nasara domin nasaran kowanne daga cikin biyun matsala ne ga ahalus sunna amma me ya kamata ahalus sunna su yi maimakon su yi ta cin kawo kansu suna faɗa da juna akan yakin to kamata ya su mai da hankali wajen daidaita tsakaninsu da inganta sunna da kuma ƙoƙarin tallafawa waɗanda ƙasar Iran ahalus sunna da ƙasar Iran ta ɗaiɗaita kasaisayin Libya kasaisayin wato su Siriya irin kasaisayen Yemen da sauransu a tallafa musu da ita kanta Isra'ila abin nan ita kanta Palestine kin a tallafa musu a kula da su a dawo da su zuwa ga mahallansu waɗanda suka bar kasaisayensu a dawo da su wato kasaisayensu da zama cikin natsuwa da kwanciyar hankali kafin su gama yaƙe-yaƙensu kuma mun yi amfani da wannan damar mun gyara abubuwa da dama da yake tsakaninmu maimakon mu ta cin kanmu muna faɗa da junanmu to amma kuma su kan kansu waɗannan da suke kan wannan matsaya ta uku sai suka kasu gida biyu wanda shi ne zai kai mu zuwa ga mabhasi na uku da za mu karanta sai suka kasu gida biyu al-mabhas al-thalith الترجيح الفقهي في حال الاضطراب wato rinjayarwa a fikihince tare da fa'inta a halin da mutum ya samu kansa cikin cilastuwa na su ya goyi bayan ɗaya daga cikin waɗannan kasaisayin guda biyu to wacce ta fi dacewa ke goyi baya to wanda suke da wannan matsaya ta uku wanda ita ce muka ce matsaya mafi dacewa sai suka kasu gida biyu daga cikinsu akwai wanda yake ganin a rinjayar da janibin iran akan janibin isra'il a goyi bayan iran akan isra'ila shine abin da ya fi dacewa menene dalilin ku suka ce saboda sabubba kamar haka sababin farko ita wannan ƙasa ta isra'ila adawar ta ga musulmi adawa ce a bayyane adawa ce yankakkiya ga al'ummar musulmi al'ummar musulmin ciki hadda shi'a ciki hadda ahlus sunna da shi'an gaba ɗaya abokanan adawarta ne da haka a yaƙe su a yaƙi isra'ila a goyi bayan iran shine abin da ya fi dacewa suka ce kuma alkur'ani ma ya tabbatar da adawar ƙasar isra'ila akan musulmi faɗin allah la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna ila akhir al aya lalle zaka samu mafi tsananin mutane ta fuskar adawa cikin mutane wanda yafi kowa adawa ga masu imani su ne Yahudawa da kuma waɗanda suke mushirikai ne su su suka fi kowa tsananin adawa to Allah ya bayyana mana adawar Yahudawa a gare mu a cikin Alƙur'ani amma ita Iran suka ce haɗarinta haɗari ne tabbatacce ba za a yi sakaci da haɗarin Iran ba ita ma saboda me saboda Iran ƙasa ce wadda ta sanya wato ƙayar kifi a wuyan al'ummar musulmi ta hanyar yaɗa shi'anci da suke yi da kuma yakar ahalar suna da suke duk da suna yaɗa shi'ancin ne wato a sura ta taimakon ahalin baitin manzan Allah an fake da taimakon iyalan gidan manzan Allah cewa an cuce su an zalunce su an kwace musu shugabanci wani zalunci da aka kirkira a tarihance ake da'awarsa suka ɗorawa sahabbai sun zalunci iyalan gidan manzon Allah haka dole su tashi su yaɗa wannan manufa ta ƙwatowa iyalan gidan manzon Allah haƙƙinsu amma bisa ga haƙiƙa wannan an fake da guzuma ne an harbi karsana suna yin wannan da'awar ne don su farfaɗo da masarautansu ta farisa wadda al'ummar musulmai suka rushe ta abinda suke yayi kama da abinda nasara suka yi nasaran wato nasara na yammacin duniya wanda suka daga shi'ar suka daga take na as-salib fil hurub as-salibiyya suka daga take na cross a yaƙi na da ake kira al-hurub as-salibiyya wanda sun yi amfani da wannan sunan ne kawai don su janyo hankalin mutane da suke bin addinin kiristanci amma bisa ga hakika abinda turawan yamma suka yi na wannan yaƙoƙin manufarsu shine su samu ƙarfin faɗa aji a siyasance a yankunan musulmi su shimfiɗa mulkinsu su kuma fashi dukiyar ƙasa sai musulmi wannan ita ce manufar amma sai suka sai suka laƙaba masa suna da alharbus salibiyya ma'ana yaƙi na mai na gicciye gicciye annabi annabi Isa da suke cewa an kashe shi an gicciye shi wanda haraka ce wanda suka yi kirkireta da sunan addini wanda turawa da ake kira alfaranja su ne suka yi suka yi wannan yakin wanda sun kawo wannan farmakin a yankin Sham da Misra a shekara tun daga shekara ta 1096 miladiya 1000 da tisa'in da shida har zuwa dubu ɗaya da ɗari biyu da tisa'in da ɗaya wajen ƙarni biyu aka yi ana wannan yaƙi suna ƙoƙarin sai sun ƙwato baitul maqdis to tutansu cross ne a jikinta tutansu ta yaƙi kurwa ne a jikinta wannan gicciye na na wanda suke cewa na annabi na annabi isa to sai ake kiransa al-harbu salibiyya ma'ana yaƙin gicciye kaga sun fake da addinin kiristanci don su ja hankalin mabiya addinin amma ba shine manufarsu ba manufarsu sun fiɗa mulkinsu a yankin musulmi to irin wannan ne iran ita ma take yi irin wannan yakin ne take yi ta kira abin da take yi na shi'anci da sunan taimakon iyalan gidan manzon Allah amma ba shine manufar ba manufar shine ta dawo da masarautansu ta farisa da addinin musulunci ko da musulmai suka rubuce a tun a zamanin sahabbai shi yasa suke hushi da sahabban da su ne dalilin da aka ruguza wannan daular suke kafurta su wannan abu na farko kenan to duk da mun fahimci haka suka ce amma goyawa Iran baya shi ya fi duk da Iran da wannan manufar take yaƙi amma tun da ta shigo ahalul baiti ta shigo da maganan iyalan gidan manzon Allah kuma tana danganta kanta da musulunci suka ce to ita suka tafi dacewa a goyi baya dalili na biyu suka ce da ya sa suka ce a goyi bayan Iran suka ce duk da dukkanin ɓangarorin guda biyu kowannen su haɗari ne ga musulmi amma su suna ganin haɗarin Isra'ila ya fi tsanani, duk da ita ma Isra'ilan tana da haɗari, amma haɗarin Isra'ila suka ce ya fi tsanani a kan na Iran, me saboda dalilai kamar haka. Dalilin farko suka ce Isra'ila ƙasa ce da ta yi ƙwace, ta ƙwace ƙasar Isra'ila ta ƙwace ƙasar Falastin daga Falastinawa. don haka wasu al'umma ce da ta zo suka zo suka mamaye betul maqdis kuma suke ta kashe falasɗinawa da suke gurin suna buɗe musu wuta suna kashe su wanda ba sa son ganin su a gurin so suke su kore su su mamaye gurin ko su kashe su in ba su gurgurun ba ko su kore su amma ita iran ita tana ƙoƙarin shimfiɗa mazhabarta ne a yankin ƙasashen larabawa da duniya baki ɗaya su addinin ne suke son su yada da haka duk abin da suke yi na azabtar da ahlus sunna suna yi ne don su tabbatar da me don su tabbatar da aqidar su ta shi'a ahlus sunna kuma suna kare kansu da hujjoji suna kare kansu da abubuwa da ake kare kai da shi daga daga kasar Iran dan haka suka ce cutarwan Isra'ila ta fi tsanani akan cutarwan Iran dalili na gaba suka ce saboda ƙasar isra'ila gurinsu shi ne su shimfiɗa mulkinsu a wannan yankin gaba ɗaya su mamaye wannan yankin ta hanyar wakilcin ƙasar amerika da europe kamar wakilai ne na ƙasar amerika da europe don a mamaye wannan yanki na gabas ta tsakiya ya zama yammacin duniya turawan yamma su suke yin hukunci a duniya gaba ɗaya har wannan yanki ya zama su suke mulki da shi don haka manufarsu su ne su ɗaiɗaita musulmi don su samu mulki a gurin amma suka ce ita iran haɗarinta ba wai su suke su ɗaiɗaita musulmi ba su gurinsu su shimfiɗa mazhabansu ta shi'anci sun yarda ahalin suna su zauna amma ƙarƙashinsu su zauna ƙarƙashinsu ba wai su yi ƙoƙarin kashe su ko ƙarar da su ba don haka suka ce kaga ita iran so take ta shimfiɗa mazhabanta na shi'anci ba wai ta kori mutane mutanen gurin ba amma su wa'annan so suke su kwace gurin gaba ɗaya zama mallakar su don haka suka ce ita isra'ila wato manufarta shine ta mamaye ƙasashen musulmi amma ita iran so take ta zama ita take hukunci da gurin ita take gudanar da gurin a ƙarƙashin mazhabinta na shi'a suka ce kuma Iran ana iya iyakance sharranta amma ita Isra'ila ba iya iyakance sharranta wannan kawai dalilan su muke kawo suka ce dalilin su na gaba yaƙin yaƙi da ƙasar Isra'ila jihadi ne jihadi ne na kariya wanda shari'a ta yi umarni da shi ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari wa yajidu fikum ghilza wa alamu anna allaha ma'al muttaqin ya kuma su imani ku yaƙi waɗanda suke kusa da ku na kafirai kuma su samu kausasawa wato daga gare ku kuma ku sani Allah yana tare da masu takawa uzana lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu inna Allah ala nasrihim laqadir ayyuwa waɗanda aka zalunce su wanda ake yakar su an yi musu izini su ma su mai da martani saboda an zalunce su kuma lalle Allah game da taimakon su mai ikon yin haka ne suratul hajj aya ta 39 daga wannan ayoyin sun yi izini cewa waɗannan kafirai da suka zo suka mamaye guri kuma suke yaƙar mutanen gurin da musulmi to dole a maida musu martani a yaƙe su suka ce amma yaƙar shi'a ba za a kira shi jihadi ba sai dai a kira shi qitalu baghyin wa hiraba sai dai a kira shi yaƙi na ta'addanci yaƙi da ahlul baghi duk da su ma an yi umarni a yaƙe su amma kaga yakin ba ɗaya bane su wannan ana yakin su ne da sunan kafirai da sunan jihadi wannan kuma ana yakar su ne suka ce a matsayin su na musulmi kaga wannan yaƙi ne na zalunci ko kuma yaƙi ne na ahlul baghi wanda suka fandare suka bar wato hanyar gaskiya amma suna nan a matsayin su na musulmi amma su waɗannan kafirai ne dalili na gaba suka ce duk da adawar da mu musulmi muke da ita ahlus sunna da Iran shari'a ta umurce mu mai musu adalci Allah ya ce ya allazina amanu kunu qawamina lillahi shuhada'a bil shuhada'a bil qist wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa Allah ya ce ya ku masu imani ku kasance masu tsayuwa domin Allah masu bayar da shaida da adalci kada kiyayya da waɗansu mutane ta ja ku ku ki musu adalci ku yi adalcin shine yafi kusa da takawa suka ce to dan haka wannan yaƙi da yake faruwa tsakanin Isra'ila da Iran. In ka duba za ka samu ƙasar Isra'ila ita ce ta yi ta'addanci a kan ƙasar Iran. Ita kuma Iran ita ce wadda ake zalinta. Mu kuma addinin Musulunci ya umarce mu goyi bayan wanda ake zalinta akan wanda ya zalince shi. Kun gane wannan? Suna ganin ita Isra'ila ita ta kai wa Iran farmaki da ita ta yi zalunci, ita kuma wannan zalintar ta ake yi, da haka za ka goyi bayan wanda ake zalinta ne. sannan suka ce dalilinsu na gaba wato abin da yake wajibi shine ƙoƙarin samar da kariya daga cutarwan ƙasaisayin guda biyu gaba ɗaya ne ƙoƙari mu kare kanmu daga haɗarin ƙasaisayin guda biyu sannan mu kalli wacce tafi haɗari sai mu gabatar da ita gini akan fiqhul awlawiyat da aka sani wal muwazanat حديث من زال إذا تقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار idan musulmi biyu suka haɗu da takobi da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk 'yan wuta ne haka kaga suka ce fa kaifa nasruka wato nansuru kafiran ala muslimin walau kana mubtadi'a to ta yaya za mu taimaki kafiri akan musulmi ko da ko musulmin dan bid'a ne sannan kasar Isra'ila. Turawan yamma suna goya mata baya, suna ba su makamai, suna ba su abinci da sauran abubuwa na bukata. Ba ita kasar Iran, wato, ƙoƙari suke su yi mamaya su kafa wata daula ta Farisa. Don haka, kare wanda yake ƙoƙarin kawo mamaya na wani yanki. shi ya fi sauƙi akan wanda yake so ya mamaye duniya ita iran ba duniya take so ta mamaye ba wani an yanki take so ta mamaye ta kafa daulanta mai ƙarfi amma ita isra'ila da amerika duka duniyar suke so su mamaye to kaga ƙoƙarin wato ainihin samar da kariya kare wanda yake ƙoƙarin mallakar wani ɗan yanki ya fi sauƙi akan ƙoƙarin kare wanda yake ƙoƙarin mallakar duniya baki ɗayanta sannan dalilinsu na gaba suka ce dole a bambance tsakanin yaƙi na aƙida da yaƙi na siyasa adawar da muke da isra'ila adawa ce ta addini saboda ƙasa ce ta kafirai da take yaƙar musulmi abinda yake wajibi shi ne mu yaƙe su mu maida musu martani mu kore su daga ƙasar musulmi da suka mamaye amma adawar ƙasar iran da muke yi da ƙasar iran saboda ita daula ce da take da wasu matsaya da suka zamo sun saba wa ahlus sunna farke da wata matsaya ta adawa da ahlus sunna amma ba kasa bace kafira kafirci na bayyane yadda akwai kuskure anan zamu zo mu gyara shi ba kasa bace da take kafira kafirci na bayyane mu'amala wadda ta dace da shari'a da kuma dawabit na maslaha shi ne wato a goya mata baya inda kafircinta ba kafirci ba ne na bayyane yana a goyi bayanta bisa ƙa'idodi na shari'a a kan ƙasar da take kafiran ƙasa ce da take yaƙar musu sannan suka ce da yawa daga cikin malamai sun ba da fatawa da gabatar da iran a kan isra'il goyon bayan iran a kan isra'il suka ce a sheikh salih al-fauzan a littafin sa'adatul mustafid yana cewa arrafidatu lahum akhtarun alal umma rafida suna da hadari akan al'umma walakin yabqa khatruhum duna khatri al-yahud al-muhtallin amma haɗarinsu bai kai na yahudawa ba da suka mamaye ƙasan isra'ila da suka mamaye ƙasan falastin sannan suka ce a sheikh abdullahi bin mani shi ma yana cewa wato nahzaru min al-madd shii muna jin tsoron faɗaɗuwar aƙidar shi'anci da daular shi'anci yace walakin al-qudus aula bil jihad min ghayriha sai dai qudus ita tafi cancanta a yaƙi da ita masu kokarin mamaye qudus fiye da wata wadda ba ita ba kaga wannan malamin yana goyon bayan Iran ko kuma yana karfafa janibin Iran akan Isra'il sannan suka ce Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh shi ma yana cewa Iran turawwiju al-madhhab ash-shi'i Iran tana tallata mazhabin Shi'a wa tad'amu jama'atin tasubbu as-sahaba sannan tana taimakawa wasu jama'a da suke zagin sahabbai wa hadha munkarun azim wannan babban munkari ne lakin la yajuzu at-tahalufu ma'a al-yahudi diddahum sai dai baya halatta a haɗa gwiwa da Yahudawa don a yaƙi kasar Iran suka ce kuma ya zo a fatawar lajnatin da'ima wadda take mamlakatar Saudiya suna cewa la yajuzu ta'awunu ma'al yahudi didda ayyi ta'ifatin min al-muslimin wa in kanat mukhalifatan fil aqida cewa baya halatta a taimaka wa yahudawa su zamo kishiya ga kowace ta'ifa daga cikin musulmi kowace ta'ifa to bai kamata a goyi bayan Isra'ila akan ta ba wa in kanat mukhalifatan fil aqida koda ko wannan ta'ifar ta saba wa ahli sunna ko ta saba wa musulmai akan aqida sannan suka ce kuma ya zo a bayanin malaman azhar dawo malaman azhar 100 bisa 100 suna tare da Iran wanda suka fitar a shekara ta 2018 suka ce al-muqawamatu al-muqawamatu al-mashru'a ضد al-ihtilal ضد al-ihtilal al-isra'ili aula min ayyi sira'in akhar fito na fito da tsarin wato fito na fito wanda yake shar'antacce wanda zai fito na fito da mamayar isra'ila shi ya fi cancanta a gabatar da shi akan duk wani yaƙi da za a yi da wata ƙasa wadda ba isra'ila ba sannan suka ce ya zo a kira da malaman sunna suka yi a iraki 2015 suka ce nahzaru min at-tamaddud irani muna jin tsoron faɗaɗuwar ƙasar iran ولكن نرفض أي تعاون من الأمريكان أو الصهاينة لمقاومته sai dai mun yi fatali mu bai yarda ba da duk wani taimako da za a ba wa Iran ko kuma Isra'ila don su kawo ƙarshen Iran ba mu yarda da wannan ba to suka ce kaga waɗannan fatawoyi ne na wasu daga cikin manyan malamai fatawar lajinatin da'ima amma waɗannan duk akwai gyara su wannan suna magana akan shi'a gaba ɗaya a dunkule an gane a kuma nan ana magana akan ita iran wani nau'i ne na shi'a daban wanda za mu zo mu ji maganan malamai a kansa to wannan su ne waɗanda suke mai suke goyon bayan ƙasar iran akan ƙasar isra'ila a halin larura a halin cilastuwa saboda waɗannan dalilai da muka zana in ka koma gida a tsanake ka sake karantawa za ka ƙara gane bayanin da kyau daga ciki kuma akwai wanda suke ganin agoyi janibin kasar isra'ila domin haɗarinta ya fi zama kaɗan akan haɗarin ƙasar iran mana da za a auna tsakanin haɗarin isra'ila da haɗarin iran akan musulmi ahalar sunna suka ce to haɗarin da iran take da shi akan musulmi ahalar sunna ya fi wanda isra'ila take da shi me dalili suka ce ga sabubba sababi na farko suna ganin cewa ita iran haɗarinta haɗari ne na aƙida haɗari ne na me da ya shafi aƙida sannan kuma ga ta kusa take da ƙasar musulmi tanda tana kiran kansu su ma musulmi ga kusanci ta hanyar kiran kansu musulmi sannan kuma ga haɗarin ya shafi aƙida sannan ga malamai da yawa daga cikin malaman salaf suna ganin cewa iran a matsayinta na wadda take kokarin yaɗa shi'anci tana kokarin samar da haɗari ko tana tabbatar da haɗari wanda yake tabbatacce ta fuskar aƙida wanda ya fi na isra'ila in an duba ta wani janibi don haka haɗarin isra'ila na aƙida ne abin nan haɗarin iran haɗarin iran na aƙida ne sannan kuma ga su sun fi kusa da musulmi saboda su ma suna cewa musulmi ne an gane ko suna cewa su ma musulmi ne zaka kaga tunda suna mutu yazo maka ta aini musulmi ne dan uwanka zaka saki jiki da shi sai kuma ya yaudare ka ya cutar da kai ya raba ka da aqidanka sabanin wanda zai zo ce maka ni ba yahude ne zaka yadda da shi ba zaka yadda da shi ba amma ya ce maka ni musulmi ne dan uwanka zaka fi yarda da shi ka saki jiki sai ya canza maka aqida amma shi wanda ba zaka ma yadda da shi ba ban tana ya canza aqidarka na biyu suka ce ita Iran makiyi ne na cikin gida wanda suke yunkurin canza ɗabi'u da asalin da mutane suka gino a kai na sunna ta hanyar yaɗa shi'anci za ka sun fi haɗari a kan ahalus sunna fiye da isra'il saboda ita isra'ila tana rikitar da awam sai kuma ta sa su ƙarƙashin tutarta saboda su suna cewa su musulmi ne za ka duk wanda yake amine bai yi karatu ba za ka ga iran tana jan hankalinsu yana goya mata baya kuma za ta yi amfani da wannan damar ta yaudare shi saɓanin isra'ila da zara an ce isra'ila ne kawai za ka ji ba ka son su can asali dama ba ka son su haka ba za ka yadda da su ba mabalanta su yaudare ka na uku sannan suna cewa shi'a rafi ba ba musulmi ba ne domin ita shi'a ƙungiyoyi ne da yawa a safari ne a cikin sharhu sharhin da yawa aqidarsa aqidatu safari ne ya lissafa kungiyoyin shi'a yace har guda ya lissafa har guda 22 yace to akan wannan kashakashan hukuncin su zai saba kowanne za a yi masa hukunci da gurgudan nisansa da sunna duk wanda ya kasance ya fi nesa da sunna to za a yi masa hukunci da bata fiye da wanda ya fi kusanci da sunna da haka hukunce-hukuncen shi'a yana kai kawo tsakankanin kafirtawa da bida'antarwa bida'a mai tsanani tsakankanin kafirtawa da bida'antarwa wasu za a kafirta su duba da aƙidunsu wasu kuma ba za a kafirta su ba shi yasa su ibn taymiya da ake ɗauko maganarsu ana cewa suka ce a goyi bayan rafida akan akan isra'il ko akan yahudawa ba maganar isra'ila ake ba a lokacin goyon bayan rawafid akan kafirai su suna magana akan shi'a a dunkule gaba daya amma nan magana ake akan shi'a ta Iran da kuma ƙasar Isra'ila ba Yahudawa gaba daya ba ana magana akan Isra'ila ƙasar Isra'ila da kuma shi'a ta Iran Isra'ila kafirai ne Yahudawa ne shi'a ta Iran su ma kuma kafirai ne amma idan ka dunkule shi a gaba ɗaya za ka samu akwai shi a zaidiya da yawa za ka samu wasu malamai ba sa kafirta su haka a sake babu ƙayi amma shi a al'isna a shari'a duka malamai sun bayar da fatawa da kafirci shi a rafi ba waɗanda suke goyon bayan ali a zahiri wanda shi ne khalifa na hudu daga cikin halifofin nan shiryayyu wato suna goyon bayan Ali goyon bayan da ya wuce iyaka wanda ake kiransa guluwi wanda alim ma da kansa inda zai dawo ba zai yarda da wannan ba domin waɗanda suka yi ƙoƙarin allantar da shi a zamaninsa bai yarda ba ƙona su yayi to inda zai dawo ya samu wa'annan 'yan shi'a na Iran duk zai ƙona su zai musu hukunci da kafirci sannan sun yi jafa'i akan sauran khalifofi jafa'in da ya wuce guda da ɗaya musamman khalifofin nan guda biyu Abubakar da Umar sun faɗi abin da ba wanda ya faɗa ya faɗi hakan a kansu daga cikin wato sauran firaq na al'umma wanda ba musulmi ba hatta kafirai ba sa zagin Abubakar da Umar hatta yahudawa ba sa wannan su hawo minbari suna su mai da wannan addini ba sa yin wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a Majmu'ul Fatawa juz'i na 3 shafin 356 a majmu' na ibn ibn qasim yana cewa ibn taymiya cewa aslu qawli rafida huwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nassa ala ali ce asalin fadar rafida shine suka ce wai manzon Allah ya samar da nassi akan khalifancin sayyidina ali nassan qati'an lil uzr nassin da yake yanke duk wani hanzari wa annahu imamun ma'sum cewa shi limami ne ma'sumi wa man khalafahu kafar duk wanda ya saba masa suka ce ya kafarta duk wanda ya saba wa khalifancin sayyidina ali shine halifan farko to ya kafarta wa annal muhajirin wal ansar katamun nas suka ce amma sahabbai al muhajirin wal ansar wanda Allah ya yabe su a tafsirin mu na suratul tauba mun yadda Allah ya tayyaban su yace sun boye nassin da yake nuna khalifancin sayyidina ali wa kafaru bil imam al ma'sum suka kafirce wa imami ma'sumi wanda baya kuskure wattabahu ahwa'ahum sun bi san soyayyen zakatan su wa baddalu ad suka canza addini wa ghayyaru shari'a suka musanya shari'a wa zalamu wa atadaw suka yi zalunci suka yi ta'addanci bal kafaru illa nafaran qalilan yace duka sun kafirta sahabban manzon Allah in banda yan kadan in ma bid'atu ashara aw aksar wanda ba su kafirta ba ba za su wuce 13 ba ko wato 10 wani abu ba ko sama da haka sannan kuma suna cewa inji ibnu taymiya inna ababakar wa umar wa nahwahuma ma zalu munafiqi abubakar da umar da ire-iren su ba su gushe ba suna na a matsayin su na munafikai har suka bar duniya wa qad yaquluna suna cewa bal amanu thumma kafar wai sun yi imani daga baya suka kafarta wa aksaruhum yawa yawan su yukaffiru man khalafa qawluhum suna kafarta duk wanda ya saba wannan magana ta su idan suka tambaye ka me matsayin ka game da abubakar kace radiyallahu anhu to kai kafiri ne wai sammuna anfusahum almu'minin kuma suna kiran kansu mu'minai wanda ya saba musu su ce masa kafir yace wa minhum zaharat ummahatu abina az-zandaqa wan nifaq daga gare su ne aka samu asalin zindikanci da munafurci ya bayyana ka zandaqatil qaramita kaman zandaqa ta qaramita wanda suka zo suka rushe ka'aba suka sace hajarul aswad suka gudu da shi wal batiniya da ƴan shi'a batiniya irin su Ismailiyya da suke ganin mutum ya mutu zai dawo da sauran miyagun akidu da suke da shi yace wanzur qawluhu fihim aidan fil majmu'ul mazkur ka duba dai a majmu'ul fatawa da muka ambata maganganun sa da ibnu taymiya ya ta kawo a cikin ibtida'u siratul mustaqim shi ibnu taymiya shafi na 90 da 951 da haqiq na doktor nasir al-aql ko al-aql yana cewa والشرك وصائر البدع مبناها على الكذب والافتراء yace shirka da sauran bid'o'i duk an gina su ne akan kiran ƙarya wa lihadha kullu man kana ala at-tauhid was sunnah ab'ad kana ila shirki wal ibtida'i wal iftira'i aqrab shi yasa duk wanda yafi nesa da tauhidi yafi nesa da sunna zaka ga yafi kusa da bid'a yafi kusa da shirka yafi kusa da ƙarya sai yace kan rafida kamar ƴan shi'a rafida alladhina hum akdhabu akdhabu tawa'ifa ahlil ahwa wanda su suka fi ƙarya a cikin dukkan tawagogin ɗan bid'a yace zu sun fi su ƙarya wa a'zamuhum shirkan sun fi su shirka fala yujadu fi ahli al-ahwa akdhabu minhum duk cikin ɗan bid'a ba wanda yake ɗan shi'a ƙarya ba wanda yake su wala ab'adu an at-tauhid minhum ba wanda yafi su nesa da tauhidi hatta innahum yukribuna masajid Allah allati yuzkaru fi hasmuhu har sun kai matakin su rushe masallatan Allah waɗanda ake ambatan sunan Allah a ciki kaga mun ambaci dazu wajen kafa Iran sai da aka rushe masallatan fa yu'tilunaha min al-jama'ati wal juma'at su hana yin jam'i da juma'a a cikin masallatai wa yu'ammiruna al-mashahid allati ala al-qubur allati naha Allah wa rasuluhu an ittikhaziha su yi taraya gine-gine da aka yi akan kaburbura ana bautar kaburbura haka littafin muhibbuddin al-khatib fi risalatihi yake cewa mai suna alkututun arida ya nakalto maganar daga littafi na mafatihul janna yana cewa yana daga cikin addu'ar ‘yan shi'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad wal an sanamai ƙuraishin wa habibataihima wa tawagitaihima wa abnataihima قال سيتي ويعنون بهما وبالجبت والتاغوت أبا بكر وعمر abinda suke nufi da su abubakar da umar wa yuriduna bibnatayhima ummul mu'minina aisha abinda suke nufi da ƴaƴansu sune ummul mu'mina aisha wa ummul mu'minina hafsa radiyallahu anha radiyallahu anil jami' idan suka ce dagutai gumaka to suna nufin abubakar da umar ƴaƴansu kuma suna nufin aisha da hafsa wannan in ma aka gama hudu ba irin an haɗu an zauna aiwa mutane jawabi kai in zaka tashi daga jawabin da kai wa mutane zaka yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ka rufe da salatin manzon Allah to su suna rufewa da wannan ya Allah ka la'anci Abubakar da Umar da yayansu sannan daga cikin aqidar rafida akwai taqiya taqiya shine ka bayyana sabanin abin da yake boye a zuciyarka wanda ko shakka babu wannan nau'i ne na munafurci da yake rudar mutane munafiki kuma yafi cutar da musulmi fiye da kafiri a bayyane shi yasa Allah ya saukar da sura cikakkiya akan munafikai har ya zama yana daga cikin shiriyar manzon Allah in yazo sallar juma'a yana maimaita karatun wannan surar ta suratul munafiqun saboda munafikai su ji kowane sati manzon Allah in yazo wato sallar juma'a yana karanta wannan sura yawa yawan sallolin manzon Allah na juma'a yana karanta wannan sura a sallar juma'a a ciki akwai fadan Allahumul aduwwu fahzarhu su ne makiya da haka ku ji tsoronsu haka iran musuluncinsu na munafirci ne munafikai ne zindikai ne kamar da ibn taymiya ya ambata shi yasa manya-manyan malamai suka shailanta kafircin wato shi'a rafida na iran saboda waɗancan akidu nasu da muka bayyana kuma za mu bayyana wasu daga ciki daga cikin malaman da suka kafirta su akwai imamu shafi'i kamar da bai haƙi ya ambata a munafiq na shafi'i yana ambatan abubuwa na tarihin imamu shafi lokacin da wani almajirin shafi'i mai suna yusuf bin yahya albuwaiti ya zo ya yi masa tambaya ɗalibinsa ne ya ce sa'altu shafi'i usalli khalfar rafidi na tambayi shafi'i zan iya sallah a bayan ɗan shi'a ƙara na tusalli khalfar rafidi ki karka yi sallah a bayansa wala khalfar wala khalfar mushabbihi wala mu'tazili karka yi sallah a bayan mai tashbihi mai kamanta Allah da halitta aka karkai sallah a bayan mu'tazili kaga wannan kafirta su ne sha'abi yace ar-rafida hum yahudu hadhihi al-umma rafida su ne yahuda wannan al-umma yubghiduna al-islam kama yubghidu al-yahudu an-nasraniyya yadda yahudawa suke kyamar addinin nasaranci har suke cewa annabi isa dan zina ne haka suke faɗa yahudawa suka yi yunkurin kashe annabi isa yadda yahudawa suke kiyayya da addinin nasaranci to haka ɗan shi'a na iran suke ƙiyayya da addinin musulunci in ji imamu sha'abi ya ce walam ya dukulul islam ragbatan fihi wala khawfan min Allah ba su shiga musulunci ba don kwaɗayin musulunci ko don tsoron Allah walakin bugdan lil musulmi sun shiga musulunci da kawai don ƙiyayya da musulmi wa qasdan lit tasalluti alaihim da kuma nufin samun galaba a kansu da in ba su shiga musulunci ba ba za su samu galaba ba tunda an riga an rusa daularsu ibn hazm ya ambaci wannan a littafinsa al-faslu fil milal wal ahwa wan nihal a juz'i na biyu shafi na 247 ibn hazm ya faɗa din a cikin littafin juz'i na biyu shafi na 213 wace ash-shi'atu laysu muslimin dan shi'a ba musulmi bane hatta inda ma naqash na hatta inda ma naqashahu al-masihiyun ahdaru kitaban shi'iyyan kamar ja lokacin da suka yi munaqasha da kirista ba su ɗauko littafi na musulunci ko alkur'ani ba sai suka ɗauko littafin shi'a da shi suka yi munakasha da kirista ba su yadda ma da littafin musulunci ba ba su ɗauko alkur'ani sun yi munakasha da shi ibn khaldun yake cewa annasu dallun mutane mutane batattu ne ash-shi'atu yace mutanen yana nufin yan shi'a yace ash-shi'atu hum masdar kulli al-firaq ad-dalla fi tarikh al-islam su ne tushen duk wata firka ɓatacciya duk wata aƙida ta ɓata da aka samu to ɗan shi'a su ne tushen wannan aƙidar da duba muƙaddima ta ibn khaldun ko kuma tahlilat ɗinsa a tarihiyya lil firq ar-rafidiyya wal ghaliya ibn taymiya min haji sunnatun nabawiyya yake cewa i'tarab i'tabara shi'ata ashadda kufran shi ibn taymiya ya ambaci shi'a a matsayin cewa su ne mafiya tsananin kafirci alal yahudi wan nasara kafircin su yafi na yahudu da nasara haka ya nassanta a cikin minhaj minhaj sunnatin nabawiyya yace kafircin shi'a yafi na yahudu da nasara wa kasirin minal mushriki kafircin su yafi kafircin dewa daga cikin mushrikai haka kuma duba da abubuwan da yake faruwa a zamanin a zamanin da yake magana ya kalli abin da yake faruwa a zamaninsa sai ambace su da cewa su ne a shadda dararan alal umma al-islamiyya min jama'ati sun fi tsananin cutarwa ga al'ummar musulmi fiye da sauran jama'u yace mislas talibiyin wal maghun fiye da cutarwar kirista da kuma maghun maghul sune tatar waɗannan mutanen da suka zo suka yi ta kashe musulmi maghul in kun ji tarihin su shi ma abin tsoro ne to haka abin nan kirista yace to hadarin ɗan shi'a wa'annan rafida ya fi na kirista ya fi na maghul kuma ya kawo dalilai zan ambaci wasu daga cikin dalilan a gaba muhammad ibn abdul wahab a wata daga fatawarsa yace ya tuhumi shi'a da cewa mushrikai ne me yasa yace saboda suna bautar waliyyi suna yi ko ba sa yi suna yi wanda wannan ya kunshi bautar wa'insu mutane yace kamar ali da husaini da kuma girmama kaburburra fiye da masallatai da sauransu ibn baz a da yawa daga cikin fatawoyinsa ya ambaci cewa shi'a wato idan ka kalle su ka kalli yanayinsu a matsayinsu na shi'a mulhidai ne murtaddai ne mulhidai murtaddai wanda suka yi ridda a wasu hukunce-hukunce yake cewa baya halatta wata tambaya da aka yi masa ce baya halatta a aurar da mace ahalus sunna ga ɗan shi'a ce baya halatta alfauzan da waɗancan da suke da wancan ra'ayin sun yi hujja da maganarsa shi ma in ka bi fatoyinsa ka tattara gaba ɗaya na bibi fatoyinsa da ya yi a kan shiya na bibi fatoyinsa za ka samu abin da yake tabbatarwa shi ne rafida su suka fi tsananin haɗari a kan musulmi fiye da wa fiye da isra'il sai ce ta fuskar talbisi li'annahum yatakallamuna bismil islam saboda su suna magana ne da sunan musulunci wa yadkhuluna ala al-islam min ad-dakhil kuma suna shigowa musulunci daga ciki bainama al-yahudu aduwwun zahirun ya'rifuhu kullu muslim bayan cewa shi ba yahude makiyi ne na zahiri kowane musulmi yana gane shi to wadannan kawo maganganun manya-manyan malamai ne game da kafircin shi'a rafida akan wa'annan fatoyi da malamai suka kawo da wanda ma ba mu kawo ba saboda gudun tsawaitawa za mu fahimci cewa shi'a rafida murtaddai ne saboda sun yi inkarin abubuwa da suka tabbata a cikin addini ta fuskar larura suna da aƙidar cewa alƙur'ani ba cikakke bane wannan ƙur'ani da muke aiki da shi ba cikakke bane har suke kiransa mushafu usman wai ƙur'anin usman na usman ne ba na musulmi bane saboda a zamaninsa aka tattara shi ita to a zamaninsa duk aka ciccire maganganun ahalul baiti da haka suka ce wannan alkur'anin ba cikakke ba ne cikakken yana hannun mahadi sai ya bayyana zai zo da shi sannan suna da aƙidar ɗaukaka sayidina ali akan duk wani wanda ba shi ba har annabawa yana da bidiyon zakzagi da yake cewa sayidina ali ya fi dukkanin annabawa ya fi ulul azmi wani rusul bidiyon yana nan wannan kafirci ne sannan suna da aƙidar cewa Allah ya yi nadama a kan abin da ya yi na yaban muhajirai da al'ansar a cikin suratun tauba shi yasa daga baya ya zo ya canza hukunci a kansu shi yasa suke da aƙida ta yana ne suke kiranta arraja'a abin da albada'a barak lafi suke da aƙida ta albada'a wato yi da fashi da haka Allah ya yabe su da farko ya ce radiyallahu anhum amma daga baya sai ya gano abinda yayi din nan ba daidai bane sai ya nadama sai ya fasa da haka yanzu sun dawo a matsayin munafikai bayan can da Allah ya ce radiyallahu anhu wannan ba kafirci bane kafirci ne wanda a rubuce yake a littafan su sannan suna riya cewa manzon Allah yayi taqiya a wajen isar da sakonsa yayi taqiya ya boye wasu abubuwa da ya kamata a ce ya faɗa bai faɗa ba wannan ma kafirci ne sannan sun kafirta saboda inkari da suka yi na abin da alkur'ani ya tabbatar na barrantar da na aisha daga zargin da aka yi mata su har yanzu suna zaginta kuma suna tuhumanta da zina bayan alkur'ani ya sauka ya wanke ta a cikin ayoyi masu yawa to aƙidar shi'a in muka ce za mu ta bayyanawa munana irin wannan suna da yawa ko guda ɗaya tana kafirta mutum guda ɗaya wannan to balantana kuma ka tattara wa'annan aƙidu masu tarin yawa irin haka da haka duk waɗanda suke faɗar wa'annan maganganun cikin 'yan shi'a wanda wa'annan maganganu ne na 'yan shi'a ta iran muna ganin bidiyoyinsu muna tutturawa to wa'annan maganganu ne da ake lura da su a matsayin kafirci bisa ga ijma'in malamai duk masu faɗar wa'annan maganganu wajibi ne a mu'amalce su mu'amala ta waɗanda suka yi ridda an gane ba mu'amala irin ta musulmi ba haka yazo a fatawar zahiriya haka yazo a fatawar hindiya haka yazo a hada'iqun nadiya za a yi musu hukunci ne na murtaddai ahkamuhum ahkamul murtaddi hukuncin yan shi'a hukuncin waɗanda suka yi riddan murtaddi kafircin sa yafi tsanani fiye da kafirin da bai ma shiga musulunci ba ina fata fahimta to akan wannan zamu fahimci cewa ashe yaƙi da yake gudana tsakanin Isra'il da Iran yaƙi ne tsakanin kafiri maƙiyi mai ƙiyayya wadda take mai tsanani da kuma murtaddi mushiriki zindiki cikin biyun wannan ya fi haɗari na biyun ya fi haɗari wanda yake mushiriki ne murtaddi zindiki munafiki wanda ya ƙware wajen iya munafurci munafurcinsa har ya fito fili ya fi haɗari fiye da kafiri wanda yake adi wannan ta fuskar aƙida ke an gane wannan saboda ne shi wanda yake murtaddi kuma ga zandaka tare da shi ƙoƙarinsa shi ne ga ya lalata aƙidar musulmi gaba ɗaya aƙidanka ta a matsayinka na musulmi ya lalace addininka ya lalace wanda shi ne yunƙurinsa ya raba ka da aƙidanka lafiyayya amma shi wancan kafirin ka riga ka san kafiri ne shi kokari yake yi ya yaƙe ka dan kafirci yayi galaba akan musulunci shi kuma wannan so yake ya raba ka da aqidan gaba ɗaya ta musulunci wancan kuma ba ruwan shi da aqidan ka a raba ka da aqida ka mutu a matsayin mushriki da kuma a kashe ka akan imaninka wanne yafi a kashe ka akan imaninka isra'ila za ta kashe ka ne akan imaninka don ba za ta canza maka aƙida ba amma iran za ta canza maka aƙida ne ka mutu akan gurɓatacciyar aƙida za ka tafi haɗari akan shi wannan da in ma zai kashe ka zai kashe ka ne ka mutu akan musuluncinka akan aƙidanka to haka ta fuskar rayuwar ma in mun koma mun kalli al'amarin muka auna tsakanin iran da isra'il ta fuskar rayuwa za mu samu yahudawa maƙiya ne amma adawar majusawan Iran ta fi tsanani sannan kuma sun fi su haɗari a cikin al'umma sannan kuma sun fi su kaushin zuciya a wajen mu'amala da suka yi da ahalus sunna yadda ya bayyana aka gani a zahiri mu'amalar da Isra'ila suke yi da ahalus sunna da musulmi ta fi sauƙi fiye da wadda Iran take yi da musulmi ahalus sunna ta fi kaushi an gane in za a auna tsakankanin Iran da Isra'il a wajen aikin ta'addanci da kowanne ya aikata, za mu samu cewa Isra'ila ta'addancinsu ba sa cilasta kowa ya shiga addininsu. Balma ganin suke yi ka shiga addininsu ma su yi maka gata, ka taɓa ganin ba Yahudu ya zo yana ca ku zo ku shiga addinin Yahudanci? Ka taɓa gani? Babu. Ba ruwan ba Yahudu da ka shiga addininsa, ba sa ma so ka shiga. don ganin suke ka shiga an maka gata in ma ka shiga ka zama bai hude to gata aka yi maka da ka so ba sa tallata addininsu sai dai su ta tallata banna su ta tallata ilhadi su ta tallata abubuwa na na abin nan na na na fasadi da banna da ibahiyya da wane ne da ilhadi amma ba su da wani barnamiji na juyawa mutane addini daga musulunci su koma yahudawa ba su da wannan ajandar amma Iran su ƙadiyarsu ba sa yadda da kai a matsayin musulmi sai ka zama ɗan shi'a duk wanda bai zama ɗan shi'a ba wato su a wajensu kafiri ne duk wanda baya girmama waɗanda suke girmamawa baya kafirta waɗanda suke kafirtawa su a wajensu mine ne kafiri ne mun gane ƙarin haɗarin su waɗannan ba sa cewa zo ka shiga yahudanci amma su waɗannan cewa su yi ba mu yadda da kai ba a matsayin musulmi kai kafiri ne matukar baka karɓi addinin shi abu kaga nan ma akwai bambanci sannan wato ta'addancin Iran yana karuwa akan na Isra'ila ta hanyar hukuncin kisa da suke yankewa wanda ya saba musu ya saba wa addininsu kuma in an tashi yanke hukuncin kisa a gaban mutane ake yankewa duk wanda ya saba musu ya ƙi bin manufofinsu a gaban matansu da da zuri'ansu za a zo a yanka mutum a matsayin cewa murtaddi ne shi ya ƙi bin addinin ahlul baiti da sauran abubuwa da suka aikata wa musulmi da suke ƙasan wato Siriya duk ta'addancin da ya faru a irin su Siriya Yemen da wane ne duk wahayi ne na majusawan Iran duk da Isra'ila su suna farin ciki da abin da yake samun musulmi da kowace musiba suna farin ciki amma ba su saukar da wani ta'addanci akan waɗannan mutanen da suke zagaye da su ba ‘yan banda Falastin amma su Iran ta'addancinsu ya tsallake wato kasesai ma da suke makotaka da su har suna kai hari a waɗansu kasesai wanda ba wanda ba su ba hatta fitintunu da suke faruwa irin su Najeriya din nan zaka samu da goyen bayan Iran su zagzagi wannan da wane ne duk ita ce take goya musu baya suna tada ta'addanci da zanga-zanga a kasesai musulmi amma ita Iran ita kasar Isra'ila zaka ga ta'addancin ta akan Falastinawa ne amma su wa'annan ta'addan sun ci ya barbazu ko ina lokacin da shi'a suka shiga yankin ahwaz suka hana sallah a masallatai dukkan masallatan sunna aka hana su aka hana sallah aka hana juma'a ba a yarda wani ahlus sunna su je su yi sallar jam'i nasu na kansu ba ko su je su yi sallar juma'a tasu ta kansu ta hana wasu isra'ila ba sa yin wannan ba su hana wa falasɗinawa sallah ba ko sun hana su hada ba falasɗinawa suna da masallatansu suna sallah baitul maqdis ma suna sallah suna qiyamul layl a ciki an karkasa yankin su da yake nasu na musulmi suna ibadan su suna sallah a gurin ba su hana su su yi sallah ba har cikin kasar Isra'ila akwai musulmi wanda ba su hana su sallah ba kuma ahlus sunna amma Iran ba ta bari Iran ba su bari ahlus sunna yayi juma'a nashi na kansa ko masallacin hamsu salawat nashi na kansa isra'ila ba su yi umarni mutanensu a addinance a mayar da zagin abubakar da umar addini ba amma kasar iran zagin abubakar da umar addini ne ka sa su gaba kana la'antar su kana tsine musu wannan addini ne da zai sa ka samu lada ka shiga aljanna isra'ila ba ta da wannan aƙidar a addininta na yahudanci sannan ƙasar isra'ila idan ta yi niyyar za ta jefa bama bamai ta rusa wasu gidaje na falasɗinawa sai ta yi gargaɗi ta ce mata da yara su bar guru sai ta faɗa da mata da yara su tashi su bar guru sai ta cilasta su sun fita sai wanda ya taurin kai ya ƙi fita abin ke ya ritsa da shi su manyan dama da sun jangalo sai su shige cikin rami su ɓoye sai su bar mata da yara kafin su je ho farmaki sai sun yi gargadi cewa a bar gurin sannan su fara kona gurin suna je ho bama bane in ka kalli Iran ba haka bane Isra'ila ba sa cewa kace la ilaha illa sharon ba sa faɗar wannan amma su ƙasar Iran zaka samu su ba su yarda da wannan dole kafin su karɓi kalmar shahadanka to sai kai bara'a da Abubakar da Umar jamhuriyar ƙasar Iran da suke ce mata jamhuriya ta musulunci haka suke kiranta amma ba su da alaƙa da musulunci tana aikata dukkan waɗannan ayyuka na munkari har da kama mutane ta kwantar da su ta yanka ta yi musu yankan rago amma ba za ka samu yahudawa suna kwantar da yara ana kallo suna yankawa amma in sun shiga ƙasar musulmi ahalus sunna da yara da mata duka kashewa suke har maza suke walwa'i mata su ta musu faɗi su ƙona mutane da ransu kai har da gawawwakin mutane suke sacewa wanda aka binne su manyan mutane su tone kabarin su je wani guri su sake ƙona su su watsa naman su a cikin teku ko su watsa tokar a cikin teku gurinsu shi ne su mamaye makka da madina su tono kabarin abubakar da umar haka suke faɗa su ƙona su wannan yana nuna maka bambanci tsakanin ta'addancin wa'annan da wa'annan kowanne dan ta'adda ne amma ka auna ta'addancin sannan kasar Isra'ila bincike ya tabbatar da cewa a gidan radio akwai gidajen radio da ake sa karatun alkur'ani amma a kasar Iran ba sa sa karatun alkur'ani a radio sannan kasar Isra'ila suna yada zina da alfasha a cikin al'ummar musulmi amma ba da sunan addini suke yin wannan ba amma iran mutu'a da luwaɗi da sunan addini ake yi auren mutu'a zina ne amma da sunan addini ake yi haka abin da ya shafi luwaɗi amma yahudawa ba sa yin wannan da sunan addini limaman iran manyan malaman iran fatawa suke bayarwa cewa luwaɗi baya karya azumi baya karya arwala yana nan a rubuce a littattafansu in mutum ya yi luwaɗi to azuminsa bai karye ba in mutum ya sadu da mace shi ne yake karya azumi amma in dai luwaɗi ka yi azuminka bai karye ba sannan kuma baya karya arwala isra'ila ba sa yin wannan da suna addini sannan suka ce isra'ila sharrin ta iyakantacce ne akan falastin amma ita Iran sharrinta ya barbazu ko'ina. Sharrin Iran yana na a ƙasa sai musulmi ko'ina, musu bar wata ƙasa ba ta musulmi face sai sun ƙoƙarin shigar da sharrinsu a ciki kowace ƙasa. Ƙasan Saudiya, ƙasan Bahrain, ƙasar Yemen su suke taimakawa wato mutanen hutsi, ‘yan hutsi. Haka ƙasar Yemen sun wato sun maida ita daga ƙasa lafiyayya zuwa ƙasa da take cikin bala'i sannan su suke taimaka wa hezbollah su suke taimaka musu suna kai farmaki a ƙasashen musulmi duk wasu manyan malaman sunna da ake kashewa ko hezbollah suke kashewa za ka samu da taimakon ƙasar iran su ne suka taimaka wa bashar al-assad ya yi ta abin da ya na kisan kare dangi kisan kare dangi a ƙasar Suriya aka ɗaiɗaita Suriya yanzu in aka nuna maka hotonta yadda take sai kai mamaki aka yi wa mata faɗi aka kashe yara da mata shi yasa suke cewa wannan abin da ya faru na ta'addancin kowanne a zahiri duk wanda baya ganin cewa Iran ta fi haɗari akan musulmi ahlus sunna fiye da Yahudawa to bai da ma basira ce bai da ma tunani bai da basira duk wanda baya wannan tunani sannan suka ce inda Iran ita ce take da matsayin Isra'ila a yanzu to da babu wani ahlus sunna da hadarin da yake ciki bai fi na yanzu da yake ciki a yanzu yanzu mu kalli karhin America mu kalli karhin Iran abin nan karhin America da da Isra'ila karhin da suke da shi a duniya ana cewa su ne na ɗaya a duniya ta fuskar karfi kama ana zuwa maka a aikin haji a yi ibada a makka a yi azumi a yi komi ba su hana ba amma inda iran ce ta yi ƙarfi na amerika ta zama ita ce ta ɗaya a duniya wallahi da ba isa a yi aikin haji a makka ba irin wanda musulunci ya ce ba isa ba a yi ibada a makka irin wanda musulunci ya ce a yi amma yanzu amerika take da ƙarfi da isra'ila a duniya ana sallan ko ba a yi ana sunna ko ba a yi to in america in da iran ce take da wannan karfin wallahi baka isa kai sallah ba a makka dai ba za ka je kai aiki haji kalli dan karfin da suke da shi ba wani karfi bane amma sun sha kai farmaki ka'aba dan haka suka ce a yanzu ma ga iran din bata ba ta da karfi ta zama fitina ga ahlus sunna ga al'ummar musulmi balantana kuma a ce ta yi galaba akan america ta zama ta fi amurka da isra'ila ƙarfi wannan zai fi zama haɗari a kanmu ko shakka babu fiye da haɗarin mai fiye da haɗarin da isra'ila take da shi a kanmu wannan shi ne hujjar kowanne daga cikin ɓangarorin guda biyu gaba na gaba da za mu shiga bahasi na gaba shi ne faslun fitab albarhasun rabi shi ne faslun fitab shi ne mai raba garrama ko rarrabe bayani filla-filla sannan mu zo mai miskin wato abin nan miskul khitab an gane a ƙarshe duba da abubuwa da suka bayyana wani ɓangare ne za mu firin shayarwa a kan wani ɓangare da shi za mu rufe insha Allah kenan in yana yiwuwa mu ƙara awa guda zuwa sha ɗaya sai mu ƙara in bai iya yiwuwa to da awa guda ma ba zai abin nan awa guda ta ishe mu da wuya ma mu ci awa guda don gaɓoɓin guda biyu ba su da girma to idan muka samu muka ƙara to za mu kai ƙarshen laccan in kuma mutane sun matsu sai mu tsaya daga nan don har yanzu ba mu fito da natija ba kawai muna faɗar ra'ayin kowane ɓangare ne kenan daga nan ne za mu fito da mai shiga mu yi bincike mu ga to wannan bayanan mai suka kunsa sannan ƙarshe mu zo mu ji menene ya fi rinjaye menene ra'ayin mutane akwai kuma wanda suka matsu ina ga suna iya mai sallama da su don mu karasa gaba ɗaya kuna iya yankewa sai mu sake sabon ɗauka insha Allah